أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وعجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أبتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دون يصيبها أو امرأة ينكوها فهجرته إلى ما هاجر إليه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول مع الله سبحانه وتعالى da ya sake tara mu a wannan waje a wannan bigire masallaci daga cikin zawiyan maulana sharif ibrahim salih al-husaini da ke nan zaria karkashin jagorancin al-professor ibrahim ahmad makari allah ya kara masa lafiya a karatunmu da ya gabata mun yi magana akan abin da ya shafi alamomin da suke bambance fi'ili da suna da kuma abin da suke bambance harafi da fi'ili da suna a yau karatun da za mu shiga shine a babin al'irab a wannan babi shine kusan babi ne mafi girma da mahimmanci ciki da cikin abuwa ilmin nahu ya ce ƙala babu al'irab الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا ويتي لإرابي شيني واتو canje-canjen da yake zuwa makarken kalma saboda wasu abubuwa da suke bijiro makarken kalma suke shiga su tasiri a cikin kalma sai su canza karken kalma za mu bi wannan ta'arifin kalma bayan kalma saboda muhimmancin li'irabi a yace at-taghyir shine ka canza wani abu daga wani abu daga wani abu kuma canjin nan canji ne ake nufi na wato karken kalmar larabci in ban manta ba karatunmu na farko mun ce gaba ɗaya ilimin nahawu yana da alaƙa da karken kalmomin larabci ne shi kuma ilimin sarfu yana da alaƙa da farkon kalma da tsakiyar kalma so canjin da ke zuwa makarken kalma shi ake nufi da taghyir a nan wajen a wakilil kalimi likhtilafi al'awamil awamil jam'i ne na amil al'awamil jam'u amil shi kuma amil shi ne wani abu da yake zuwa duk wani abu da zai zo ya canza karken kalma daga cikin kalmomin larabci shi wannan amil din ya kasu kashi biyu akwai al'amilul lafzi akwai al'amilul ma'nawi al'amilul lafzi shine kamar inda ka ce ja'a zaidun ja'a zaidun amil din da ya tasiri a cikin kalman zaidu ka ganshi da rufa'a shine fi'ili fi'ilin da ya gabace shi wato kalman ja'a kenan a idan kuma ka zo ka ce ra'aitu zaidan can ka ce ja'a zaidun in ka ce ra'aitu sai ka ce kuma zaidan zaidu a can a nan kuma zaida so kaga nan can da rufa nan kuma da nasba so amil din da yake can ba shi kenan ba shi yasa ya canza ya tashi daga raf'a ya koma abin da ake ce ma nasba wannan shi ake ce ma wato canjin da muke da yake ta faɗa kamar yadda muka gani dai can raf'a nan kuma nasba to irin wannan a nan a can fi'ili ne ya tasiri a nan ma fi'ilin ne ya tasiri ta wani siga ya mayar da shi da kalman zaidu mansubi saboda haka in ka zo kuma ka ce misali marartu bi zaidin sai kai masa wasali kasa saboda zuwan harful jarri kaga anan amil na jar shine harful jar to wa'annan dukan su ana kiran su da al-awamilul lafziyya wato abubuwa ne da suke zuwa su tasiri a jikin kalma su canza masa karken sa a wanda wannan canjin shine ake kira da wato li'irabi wannan su ake kira da awamilul lafziya to akwai kuma al'amilul ma'nawi akwai awamilul ma'nawiya wanda suke su ba alfazanci ake ganin su ba su kawai dalilin yana nan ne a ma'ana misali in aka je babu mubtada za a ce misali zaidun qa'imun ko zaidun karimun misali zaidun karimun kaga zaidun za a ce mubtada wannan mubtadan za a ce marfu' me ya kawo masa raf'an sai a ce maka aliftida'u saboda mene saboda amil din da ya mai da mubtada marfu'i amil ne ma'anawi ba amil lafzi ba so a takaice dai wannan shi ake kira da amil amil din kuma jam'i ana yin masa jam'i da awamil wanda shine lafazin za a cikin wannan ta'rifin yace ikhtilafi al-awamil ad-dakhilati alaiha lafzan awamil din suna zuwa su shiga su canza karken kalma canjin ko dai ya zama lafzan an ambaci canjin gashi kaji an faɗa an furta lafzan kenan inda kace misali ja'a zaidun ra'aitu zaidan marartu bi zaidin aw taqdiran ko ko kaddarawa za a yi akwai abubuwan da suke al'irabi su kaddara su ake yi a takaice a nan gurin za mu ɗan faɗi wato nau'o'in yadda al'irabi yake al'irabi ana yin sa a asali a asali da harakat ne wa'annan harakat ɗin ana kiransa ana cewa al'irabu bil harakat wa'annan harakat ɗin ana aje masu alamomi ta hanyar zamma da fatha da kasra da sukun wanda fatha shine yake zama alama na raf'a a a afwan damma ke zama alama na raf'a sai fatha ya zama alama na nasba sai kasra ya zama alama na jarra ko khabt sai kuma sukun ya zama alama na jazma wa'incan din damma fatha sukun kasra ana kiransu alamatul i'rab asliya al-asliya su kuma ar-raf'u wan-nasbu wal-jarru ko kuma khabdu wal-jazmu ana kiransu da alamatul i'rab al-far'iyya wanda zamu ji su anan gaba insha Allah wa'annan duka ana kiran shi al-i'rab bil harakat to wa'annan harakat din kuma wasu abubuwa suna zuwa su zama sunna ibance su a haƙiƙa su ya kamata su zo amma ba su zo ba sai na'ibinsu sai na'ibansu su zo to a irin wa'annan babin ana kiran shi al'irabu bin niyaba shine inda za ka je a cikin babu asma'ul khamsa da cikin babu al'af'alul khamsa da dai makamantan wa'annan to sannan kuma akwai al'irab inda ake al'irab bi takdir wato shi li'irabin alaman li'irabin ba zai fito ba za a kaddara sani to shine nan yake nufi yace lafzan aw taqdiran so wannan ana kiransa al-i'rab al-i'rab taqdir haka dai so a takeice wa'annan su ne kashe-kashen wato nau'i na yadda ake li'irabi a cikin ilimin nahwu wanda za mu ƙara bayani sosai sosai yadda za a fahimta malam yace wa aqulu al'irabu lahu ma'anayan kalmar al'irabi yana da ma'anona guda biyu ahduhuma lugawiyyun ma'anansa ɗaya daga cikin ma'anonansa ma'ana ne kawai na yare a yaren larabci in suka ce al'irabu ga yadda suke nufi wal'akaru istilahiyyun na biyu kuma ma'ana ne a gurin malaman wato na ɗin malaman fannin na yadda suka ba kalmar ma'ana amma ma'anahu fil lugha fa huwa al-izhar wal ibana ma'anansa a yaren larabci shine al-izhar wal ibana shine kawai ka bayyanar da abu ya fito baro baro kowa ya ganshi taqulu a'arabtu amma fi nafsi idza abantahu wa azhartahu wato zaka ce a'arabtu amma fi nafsi nayi bayanin abun da ke cikin zuciyana kaga abun da ke zuciyar mutum ba wanda ya san shi sai in ya bayyanar da shi ga sauran mutane wa amma ma'anahu fil istilah amma ma'anansa a gurin malaman wato fannin nahawu fa huwa ma zakarahu almuallifu shine abinda mai mai ajrumiya ya faɗa a nafsi cewa huwa taghyiru awakhirul kalimi لاختلاف الأوامر الداخلة عليها لفظا أو تقديرا wannan shine ma'anan shi a gurin wato malaman nahawu ma'ana shine canjin da ke zuwa makarken kalma saboda zuwan wani abu daga cikin abin da ake kiransu awamil wato abubuwan da suke shiga wata kalma su tasiri kuma ya su sa karkensa ya canza wal maqsudu min taghyir awakhir al kalimi taghyir ahwal awakhir al kalim wato abunda ake nufi da canjin karken kalma shine ba wai harafin karken kalma ya zama an canza shi ila daga mimun zuwa dalun ko daga ha'un zuwa ba'un ba a'a wasalin da ke karshe shine ake nufi zai canza wala ya'qilu an wala ya'qilu an yurada taghyiru nafs al-awakhir saboda ba ma abu ne na hankali ba ma mutum ya tafi akan cewa ana nufin canza harafin karshe ne na kalma a'a wasali ake nufi fa inna akhirul kalimati nafsuha la yataghayyar ƙarshen harafin ƙarshe na kalma baya canzawa wa taghyir al-ahwal awakhir al-kalimati ibaratun an tahawul min ar-raf' ila an-nasb aw al-jar haqiqatan wato abinda ake nufi da canjin ƙarshen kalma shine kalma ya tashi daga halin raf'a ya koma nasba daga nasba ya koma jarra haka dai haqiqatan wannan canjin canza canji ne na haqiqa aw hukman koko a hukumce ne za a dauke shi a haka ma'ana dai ya koma kan ma'anan al'irabu bil harakati ko bin niyaba ko kuma bil taqdir shi ke nufi da hukuman dinna wa yakunu hadha hadha at-tahawul bi sabab taghyir al-awamil shi kuma wannan canjin da za a samu a ƙarshen kalma yana zuwa ne saboda canjin amil da aka samu mun dai bayanin me amil saboda canjin amil ma'ana kalman da ya shiga cikin wani ya masa tasiri in aka samu canjin kalman to sai shi ma wasalinsa ya canza min awamil yaqtadi raf'u ala alfa'iliyya aw nahwaha akwai awamil din da su in suka zo za su yi kalma na gaba rufa ala annahu fa'il saboda akan cewa wai shi yayi aiki misali in ka ce ja'a to zaidun zaka ce ba zaka ce zaidan ba haka dai wa yakunu hadha at-tahawul bi sababi taghyir al-awamil min awamil yaqtadi raf'u ala al-fa'iliyya aw nahwaha ila akhiri إلى آخر يقتدي النصب على المفعولية أو نحوها وهلم جرة هكذا دقا عامل إن ليكي إن يزو شي رفع يكي كما زو عامل إن ليكي إن يزو شي نصب يكي هكذا مثلا يتي كما مثالي إن كتي حضر حضر محمد جملة قاتنا حضر محمد فمحمد مرفوع أغني محمد غاينا كاي مس رفعه لأنه لأنه معمول لعامل يقتضي الرفع على الفاعلية saboda shi din wato ma'amul abin yin matasiri ne abin da mu'amil ya matasiri ne akwai abin da ake ce ma al'amil mun yi bayanin sa sannan akwai al-ma'amulu ma'amulun fihi ma'amulun fihi shine abin da amil yake shiga kuma ya matasiri saboda haka a nan amil na jumlan hadara muhammadun shine fi'ili ga nan hadara ma'amul na na amil shine mene muhammad saboda haka yace yaqtadi raf'u ala al-fa'iliyya wa hadha al-amil huwa hadara amil shine hadara a wannan jumla wa fa in qulta ra'aytu muhammadan taghayyara halun akhar muhammad halu akhir muhammad ila an-nasb idan kace ra'aytu muhammadan karken Muhammad kalmar Muhammad lafazin zai canza zuwa nasba daga raf'a maimakon hadara Muhammadun ka ce ra'aitu sai ka ce Muhammadan litaghayrul amil saboda amil ya canza can hadara nan kuma ra'aitu kaga kalmomin sun canza amil ya canza kenan wannan amilu nazfin ne wancan amilu raf'i alal fa'iliya wannan alal masubiyya wa huwa ra'aitu fa idza qulta hazitu bi Muhammadin تغير حال حال آخره إلى إلى الجر إذا أنا كما كاغا كارشان كلمة كاتي حظيتو سيكاتي بمحمد سو كايما كارشان كلمة محمد واتو وسلي كسا شيني جر كما الخبط duka me ya kawo wannan shine alba'u da ka zo da shi shine amil ina ma'amul shine lafazin muhammad a wahalun majarra da makamantan wa'annan dai yace wa idza ta'ammalta fi hadhihi al-amthila zahara laka anna an akhir al-kalimati wa huwa dalu min muhammadin lam yataghayyar yace idan ka kalla dukkan misalan da aka bayar da kalmar muhammadu aka bayar karken harafin karke bai canza ba amma wasali ya canza shine abin da yake so ya lura وهذا التغيير من من من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الجر هو الإعراب عند المؤلف وهو مذهب آه، من ذهب آه، وهو آه، و- و- و- ومن ذهب مذهبه wato wannan canjin da ake samu a ƙarshen kalma daga raf'a zuwa nasba daga nasba zuwa jarra wannan shine ake kira da wato al-i'rab a gurin malam ah, da wanda ya tafi akan mazhaban ma da malam ya tafi Ah, ah, haka dai yace wa mith- wa wa mithlu al-ismi fi dhalika al-fi'lu al-mudari' wa mithlu al-ismi fi dhalika al-fi'lu al-mudari' فلو قلت يصافر إبراهيم ويصافر فعل مضارع لتجرده من الآمل الناصب آه، من عامل يقتدي النصب أو عامل يقتدي الجزم يتي أتيكم أبن ليغا بات دكا نمثالي حضر محمد رأيت محمدا حظيت بمحمد دكا أن بعد مثال تنجة تنجيني أتيكم سونا kalmar Muhammadu suna ne to haka wannan canjin ma ana samun shi a cikin fi'ili shine ya bada misali a inda kace misali yusafiru ibrahimu a ga inan yusafiru kace kayi ma karken wani wato raf'a ya zama fi'il mudari'un marfu'un me ya kawo saboda amili na nasba bai biyo- bai zo bai shiga ba amili na jazma ma bai shiga ba shi yasa a irabin ma zaka ce fi'ilun mudari'un marfu'un li tajarrudihi min an-nasib wal jazim saboda ya fi basu zo ba shi yasa aka yi ganshi da raf'a aka ce ma'ana yusafiru ba a ce yusafira ba ba a ce yusafir ba a takaice wannan shine ah, alamomin da ake ah, ah, shine ya- yanayin yadda ake yin wato li'irabi ah, yake bijiro makarken kalmomi a kalmomin ma'ana kalmomin larabci daga halin raf'a zuwa halin nasba zuwa halin jarra kamar yadda kuma za mu ji a karatu na gaba yadda yake shiga cikin fi'ili ya- yadda ake irabi a cikin fi'ili daga halin raf'a zuwa halin nasba zuwa halin jazma in Allah ya kai mu Allah ya ba mu nasara Allah shi taimake mu assalamu